إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إننا في هذا الموقف وفي هذا المنبر العظيم سوف نتناول جانبا من الجوانب الأساسية في الدين الإسلام وفي الشريعة الإسلامية ألا وهو أول ركيزة في الدعوة الإسلامية وأول ما يجب على المكلف وأول ما يجب اتباعه وأول شيء ينبغي أن يبدع الكلام به ألا وهو التوحيد والذي استغرق نزول القرآن تقريبا ثلاث عشر سنة وهو ينزل بآيات توضح التوحيد والعقيدة الإسلامية وتصحح القلوب بما فيها من الأدران وتوجب للأمة الإيمان بالله رب العالمين في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتحقق بقية أركان الإيمان عباد الله إن التوحيد أول ركيزة ينبغي أن يركز عليها في بيان المنهج الإسلامي فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في مكة ثلاث عشر سنة وهو يدعو إلى التوحيد ويبين العقيدة ويوضح معالمها عباد الله التوحيد هو المقصد الأعظم من خلق الجن والإنس التوحيد هو الغاية العظمى في خلق الناس جمعاء وهو تحقيق العبودية والألوهية لله جل وعلا يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقول العلماء يقصد بيعبدون أي يوحدوني في العبادة فهذا هو الغاية من تحقيق العبودية والألوهية لله رب العالمين عباد الله ومن مباني الإسلام العظام وعماده الجليلة التوحيد المتمثل في الشهادتين حيث ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله وفي رواية قال بني الإسلام على خمس أن يوحدوا الله ويقيموا الصلاة إلى آخر الحديث فهذا يبين لنا بأن التوحيد أول دعائم من دعاء أول دعامة من دعائم الإسلام وأول ركن من أركان الإسلام يجب أن يحقق وإلا لا يثبت الإسلام والتوحيد عباد الله أول ركيزة ينبغي أن يركز عليها في الدعوة الإسلامية فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث فمحل الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى التركيز على الدعوة الإسلامية إلى أن يركز ويكون أول تركيزه في التوحيد ويعني بيان الشهادتين لذا ورد في رواية للبخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وأني رسول الله عباد الله إن كلمة التوحيد أفضل المقال وأفضل الذكر وهي كلمة التوحيد والشهادة فأفضل المقال والذكر تتمثل في هذه الكلمة العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر عنه أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وعن جابر بن عبد الله أيضا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رواه ابن ماجه وحسنه الألام الألباني عباد الله إن أعظم ظلم عصي به رب العالمين هو الشرك والشرك نقيض التوحيد نقيض العقيدة الإسلامية الصحيحة فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تظنون ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم فالشرك أعظم ظلم عصي به رب العالمين عباد الله الشرك الذي هو نقيض التوحيد يحبط الأعمال ويعدم الغفران ويحرم الجنان ويدخل الناس إلى النيران أعاذنا الله وأجارنا منها يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والتوحيد عباد الله هو أن يحقق على الوجه الأسمى بما تحمله معاني هذه الكلمة لا إله إلا الله وهو يتمثل أيضا في الابتعاد عن الشرك وأهله وهو أقوى سبب لغفران الذنوب والخطايا يقول الله جل وعلا على لسان إبراهيم الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى وذكر الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عباد الله من خصائص التوحيد خاصية الاستمرارية والدوام فيجب على المسلم أن يصاحب هذه الكلمة كلمة التوحيد في حالة الحياة والممات إلى أن يلقى الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه إمام مسلم في صحيحه ويقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فما دام أن الإنسان عاش على هذه الكلمة فالله جل وعلا تكفل أن يثبته عليها عند الموت وفي القبر وفي يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تنجيه هذه الكلمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاذ بن جبل قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله إن التوحيد في اللغة العربية أخذ من كلمة وحد يوحد توحيدا وهو يعني إفراد الشيء بحيث لا يكون له تعداد والعلماء عرفوا التوحيد في الشريعة الإسلامية في علم العقيدة قالوا إنه أن يوحد المرأة أو إفراد الله تبارك وتعالى فيما يختص به وهو يشمل ثلاثة أنواع ذكرها العلماء توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهذه المسائل كلها مدروسة ومبينة في كتب التوحيد فيجب على المرء أن ينفر وينهض لدراسة هذا العلم من أجل أن يكون صاحب هذه الكلمة عباد الله فمن أعظم فضائل التوحيد أنه يوجب الجنة ومن أعظم قبائح الشرك التي هي نقيضة للتوحيد أنها توجب النار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أو رضي الله عنه وأن أباه عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi wannan khutba ta mu ta yau tana magana akan tauhidi wanda manzon Allah ya shekara wajen goma sha uku yana bayani akan shi da fadalar shi da yanda za a haƙaƙa shi da yanda za a tabbatar da shi tauhidi shine wanda alkur'ani ya ɗauki wannan shekarun kawai ana magana ne akan aqida shi kuma lubbun aqida ta musulunci shine tauhidi malamai sun hudo daga karkashin aya ta cikin suratul zariyat suke cewa manuwar da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam shine ya haƙƙaƙa tauhidi ta hanyar bautawa Allah shi kadai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ban halicci ba dangi na aljanda mutum sai dan su bauta mini malamai suka ce dan su bauta mini dan su kadaita ni da ibada dan haka in kai haka Allah daman ba buƙatar arziki yake daga gare ka ba yani dan kaka tunanin in ka bauta mishi yana buƙatar ya samu wani arziki innama shine mai arzikawa shine mai bada abun bukata Allah madaukakin sarki ya bayyana a wannan ayar cewa tauhidi shine manuwar halittar ɗan adam ya ta Allah da bauta ya ku bayan Allah yana daga cikin shika-shikan musulunci shi tushe na farko madogara ta harko ta musulunci shine tauhidi kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah kawai yadda maza Allah ya bayyana an gina musulunci akan tushe shika guda biyar na farko yi maza Allah ya ce shine shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wata ruwaya an yi wahidullah shine a kaɗe ta Allah da bauta wannan shine tushe na farko na musulunci shi yasa malamai suka ce ka tambayi kanka kai musulmi shin wannan shahadatu Allah ilaha illallah ka santa ko baka santa ba idan baka santa ba a magana akan sauran idan ka santa kai imani da abin da ta kumsa kana yin ko da ita kana aiki da ita to alhamdulillah abin da zai zo baya mai sauki ne amma in baka santa ba ba a magana abin da ya zo baya domin akan ta duk wani aiki yake yake yiwa wani lokaci manzala sassan ya tura mu'az bin jabal zuwa ga yaman yanki na yaman wanda ake ta rikici a yau wanda yake kusa da saudiya an tura manzala sassan ya tura mu'az bin jabal zuwa ga yaman domin ya koyar da addini domin ya yi da'awa zuwa ga addinin musulunci ya manzala ce mashi kai za ka tahi gurin wasu wa'inda suke ma'abuta littafi ne na farko ba ba su yi imani ba da annabanka sannan kuma hallo suna da karatu sun yi ilimi sai manzo Allah ya ce mishi ya kasance horkon abin da zaka fara kiran su zuwa gare shi ne shahada Allah ilaha illallah wa anni rasulullah su shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah idan ma'abuta ilimi wanda ahlul kitab ne suna da ilimi sun yi karatu za a ce a kira su zuwa ga tauhidi ina ga wanda bai ba karatu wannan yake nuna cewa muhimmancin dogara da bayani akan tauhidi shi yasa malamai suke cewa tauhidi shine horkun abin da za a ba muhimmanci a wajen da'awa saboda akan shi duk wani abin aqida yake ginuwa sannan mu san da cewa 'yan uwa mafi fadala mafi alkhairi na magana ko na zikiri da za a yi shine wannan dai kalmatar tauhid kawai yadda manzo Allah sallallahu yake cewa afdal zikiri la ilaha illallah mafi fadala zikiri ambatan Allah shine cewa la ilaha illallah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah maza Allah ce mafi alkhairin abinda na hadi ni da annabawan da suke gahi kayina shine la ilaha illallah to amma ba hadin ta a baki ba inna ma ka iya hudunta a baki yadda take ba la ilaha illallah ba ko la ilaha illallah ko makamantan haka ka iya hudunta a baki daidai ka san ma'anarta ka yi kudiri da abin da ta kumsa kuma hallo kana aiki da abin da ta dauka kana son ma'abocinta kana kin duk wanda yake kinta wannan wa shine ma yake sa ka samu fadalar cewa afdal zikir Allah ta baka manzo Allah sai yake cewa kuma a wani hadisi ta ruwaya da ta Jabir manzo Allah yake cewa afdalul zikri la ilaha illallah mafi fadalata ambatan Allah shine cewa la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah mafi fadalata addu'a cewa alhamdulillah wanda yau ya daga cikin abin da muka yi karanci za ga mutum in ya ga abin mamaki maimakon ya ambaci Allah za ga zagi ne zai fara yi in ya ga abin al'ajabi maimakon ya ambaci sunan Allah ya ce alhamdulillah zagi ne zai abin mamaki maimakon ya ce subhanallah zagi ne zai wanda ya kamata a kiyaye wanda yake nuna cewa munan yi nisa da wannan kalma kalman nan mai girma da sauran kalmomin da suke shiga karkashin ta kawai alhamdulillah da subhanallah dan uwa mu san da cewa tauhidi yana da kishiya kishiyar tauhidi ita ce shirka shirka kuma ita ce mafi girman zalunci wanda aka saba wa Allah madaukakin sarki da shi Imam Bukhari da Muslim sun rawaito a cikin littafan su sahih daga Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud yake cewa lokacin da hadar Allah madaukakin sarki ya sabka allazina amanu wanda suka yi imani ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما بس تشود أن يبقى إيمان سودا ظالمتي to wa'innan su kaɗai ne wanda suke da al'amnu kwanciyar hankali a duniya da lahira wahun muhtadun kuma su kaɗai ne shirari sai sahabbai suka ce subhanallah a cikin muwane ne manzan Allah zai kasance bai taɓa yin mazalimci tunda an ce ba su cuɗanya ba imaninsu da zalimci sai manzan Allah ya ce musu ba haka al'amarin yake ba ku ji ba maganar da Allah ya haɗi a kan bakin lukman yake cewa inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalimci ne mai girma to in kana so ka samu azzalimi a nan doron duniya ƙarshen azzalimi wanda zalimci nan nashi zai kai shi wuta babu shakka shine mushriki sawa'an wannan mushrikin kafiri ne bai shiga ba musulunci ko kuma wannan mushrikin shirka yake yana cikin musulunci kwanan nan ake ta sha sace yara jarirai kuma magana mafi ƙarfi ce aka yi ana tsahi ne da su kaga shirka ne baicin zalimci na kisan rai kuma hallo da cutawa uwayen yaran wannan da aka sace kuma hallo ga shirka Allah kiyaye shi yasa wannan musiba ta shirka da malaman tsubbu wanda suke bokanci da bokaye wallahi ita ce babban musibar da take damun mu a yau a duniya gabaki ɗaya ba ma a nan ƙasar Nijar ba shi yasa mahuta shine a nisanci shirka karamar ta ko babbarta ya ku bayan Allah kusan da cewa Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa duk mutumin da ya mutu yana shirka Allah bai ya gafarta mishi amma abin da bai kai shirka ba Allah yana gafartawa kenan yau in ka mutu kana zuwa gurin matsubbaci matsayi ka mutu kana zuwa gurin boka ka mutu kana zuwa gurin ɗan ina da kare ka mutu kana imani da khurafat ɗin da bokaye da matsubbata suke waɗi wallahi ka san da cewa ba kai ba gafara Allah sai in ka tuba kayan ka mutu amma matukar baka tuba kayan ka mutu ba ka mutu kana shirka ba kai ba gafara Allah abinda bai kai shirka ba Allah ya ɗauki alkawari in ya ga dama zai gafarta shi yasa mutumin da yayi mutu yana laifin da bai kai shirka ba tahta almashi'a gurin aqida ta ahli sunna yake an Allah ya ga dama zai gafarta mishi in Allah ya ga dama ya kama shi da laifin shi amma dukkanin mutumin da ya mutu yana shirka to ya san da cewa qat'an maganar Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bayya gafartawa mutumin da yake mushi shirka wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha abinda bai kai haka ba to Allah na gafarta ba Allah na cewa a wata aya karara yake cewa innahu man yushrik billah lalle wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki to faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna wallahi wanda ya shirka da Allah wannan aya ce karara nassun sarih ne babu wani tawili Allah ya haramta mishi shiga aljanna yaya zan in san menene shirka don in nisance shi wallahi in je makaranta in karanci aqida malam mai akhdar yake cewa awwalu ma yajibu ala al mukallaf tashihi imani warkon abin da yake wajabta akan bawa wanda ya balaga yana da hankali ya gyara imani shi gyara imani da gyara aqida da gyara tauhidi dan haka wallahi mutum ya dinga yin shirka ya san da cewa Allah ya ce innahu man yushrik billah lalle al'amarin duk wanda yawa Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna komun ayyukan shi na kwarai in dai yana shirka ya mutu to Allah ya haramta mishi ga aljanna haka Allah madaukakin sarki bayyana kuma hallu Allah ya ƙara tabbatarwa tunda an haramta mishi ga aljanna kawai ka tambaya to ina zai ta yi sai Allah ya ce wa ma'awahu nar makomashi wuta ce ƙararren ka gane babu kwanantu kwanantu shi yasa alqur'ani game da bayanin aqida da bayanin shirka da bayanin tauhidi ƙarare ke magana babu magana he malaman usul malaman da suke binciko dalili he sun zo sun dinga ce ma kaza yana nuni akan kaza ala ƙarara in ta yi ma daɗi to falillah alhamdu ka gyara in ba ta yi ma daɗi ba to ka san da cewa ga hukuncin ƙarare ke shi sa wallahi mutane a yi ƙoƙari a tashi a meke wallahi a nisanci shirka a nisanci duk wani dabo da tsahi Allah kiyaye sannan dan uwa shirka baitin ka nisance ta kabarta ana so ka nisance duk wani mushriki ba kai ba shi ba kai ba kauna shi kauna irin ta addini shi yasa annabi ibrahim yake cewa rabbi wajnubni wa bani an na'budu al-asnam ya Allah ka nisantar da ni da 'ya'yana game da bautar gumakai malamai suke cewa nan ya yi addu'a Allah ya nisantar da shi daga bautar gumakai da masu bautar gumakai sannan kuma hallo manzan Allah sassam ya bayyana cewa shirka tana idan mutum ya mutu bayya shirka Allah maɗaukin sarki ya ɗauki nauyin gafarta mishi duk wani laihi da ya yi Allah maɗaukin sarki kice a cikin hadisul kudusi wanda manzan Allah sassama ya rawaito shi daga gurin Allah maɗaukin sarki Allah yake cewa yabna adama ya kai ɗan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya inda zaka zo mun da zunubai cikin ƙasa thumma laqitani sannan ka haɗu da ni la tushrik bi shay'a ka haɗu da ni bakka shirka da ni da wani abu la ataituka bi qurabiha maghfira bakka shirka da ni da wani abu da in ka zo mun da zunubai a cikin ƙasa ni kuma zan zo ma da makamantanta da gafara mutumin da ya mutu bayya shirka da Allah da ɗai komin karancin shirka to Allah ya ɗauki alƙawalin cewa zai gafarta mashi dummin yawan zanban da ya zo su ko da sun kai cikin sama da ƙasa wannan shine alƙawalin Allah amma la tushrik bi shay'an nakira ce bakka shirka da ni da wani abu malamai suka ce ko mun karancin ta hatta riya hatta sum'a kai wani abu dan wani ya yaba ba dan Allah ba hatta rantsuwa da wani Allah tana daga cikin shirka karama hatta kudurin wani zai iya taimakawa zai iya agaza ma ka wasu alaya da sauransu la tushrik bi shay'a ko mun karancin ta kaje wa kaje gurin Allah bakka da shirka da shi to wannan haka sani sannan kuma yana daga cikin shirka san zuciya ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa mutun ya riki Allah shi wanda yake bautawa shine san zuciya to wannan ma yana cikin shirka shi yasa aikin babba ne Allah ya taimaka yan uwa yana daga cikin khasa'is tauhid ana so mutum ya dawwama akan shi ya dawwama a tare da wannan kalmar da ma'anarta da aiki da ita da kudirin ma'anarta ya kasance yana tare da ita tun daga nan duniya har zuwa ga ya haɗu da Allah maɗauke sarki shi yasa manzo Allah sama yayi wasiya yace laqinu mautakum la ilaha illallah wa'inda suka zo zuwa ga gargara kusan mutuwa ku laqqana musu la ilaha illallah ku gaya musu la'ilaha Allah don su iya haɗi ashe ana buƙatar majinyaci ya zamto ya san hukunce-hukuncen musulunci saboda ya dinga yin talƙi ne ashe ana buƙatar a likita a sa mada wadda take bayani karatun likita da ake a sa wani ɓangare wanda yake bayani akan hukunce-hukuncen majinyaci ba don kowa ba don saboda talƙi ne da la'ilaha illallah haka kiristoci suke su dinga ɗaukar nauyin mutane wajen mishin lahiya idan ka zo mutuwa hankalinsu a kwance ka dinga jin daɗi sun taimaka ma ka yarda da tsarinsu ka dinga ganin su mutanen kwarai ne kowanne abin yake burge su to amma musulmi a haka suna nan zaka ga wani ɗan uwan shi bai da lahiya ya san rashin lahiyar nan a bisa dukkanin alamomin mutuwa ce amma ta yake ban da lokaci gurin aiki zan ta yi ba ya zauna ba dan ya samu damar lakkana mishi wannan kalmar la ilaha illallah yana daga cikin musibu masu girma wala Allah ya mutu a hannun wani wanda likita ne bai ya lura da addini wala Allah ya mutu shi kadai ba a zakkara mishi ba a kaya mishi la ilaha illallah ya kasance magabata ana mamaki in mutum ya haɗi ya mutu bai ce la ilaha illallah ba amma a yau in mutum ya haɗi ya mutu yana cewa la ilaha illallah abun mamaki ne duk gari hikaji malamai duka hikaji sun ɗauka suna ta wa'azi suna ta haɗi abun mamaki ne wannan musiba ce masu girman gaske a yau ne zaka ga in mutum ya zo mutuwa ya mance la ilaha illallah saboda bayya rayuwa da ita da ma'anarta da kudurinta in ya zo mutuwa sai ya dinga cewa ina salulata ina kuɗina ina da kwanta a banki kaza a banki kaza ina da gida a guri kaza a guri kaza ko yayi ta zana duniya a kan shi yayi ta zana duniya a kan shi Allah kiyaye ko kuma ya dinga wa ƴaƴan shi wasiya kawai ta duniya shi yasa Allah maɗaukin sarki ke cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani suka tsaya akan la ilaha illa yana tabbatar da su akan magana wadda take tabbatacce ita ce la ilaha illallah fil hayatid dunya a rayuwa ta wannan duniya wa fil akhirah da kuma rayuwa ta lahira a nan duniya da cikin kabari da rayuwa ta lahira shi yasa kasancewa da wannan kalma abu ne mai girman gaske sai Allah ya ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimin su kuma adh-dhalimai mushrikai masu yin shirka Allah yana batar da su ba sa iya cewa la ilaha illallah in za a kwana dubu ana lakana musu ba sa iya wadi manzo Allah sa muke cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya kasance ƙarshen maganar shi ita ce la ilaha illallah to shi dan aljanna ne man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya kasance ƙarshen maganar shi ita ce la ilaha illallah to wannan yayi za shiga aljanna dan aljanna ne amma ka san da cewa ba ka iya wadinta ba ka iya ta kasancewa ita ce ƙarshen magana ka wallahi sai idan ka kasance ka san ma'anarta ka yi ƙudiri da ma'anarta ka yi aiki da abin da take wajibta ma ka bar abin da take hana ma amma in ba haka ba to wa yudhillu Allahu zalimin Allah na batar da waɗanda suke azzalimai ne mushrikai Allah kiyaye Allah sa muna daga cikin wanda za mu mutu wannan kalmar ita ce ƙarshen maganar tamu ɗan uwa mu san da cewa tauhidi yana wajibta shiga aljanna shirka kuma tana wajibta shiga wuta Allah sa mu kasance ma'abuta tauhidi ne Allah ya raba mu da shirka Jabir bin Abdullah ya ruto daga manzon Allah manzon Allah yake cewa wannan Jabir yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah ya cewa manzon Allah wasu ababe ne guda biyu wanda suke wajibta in ma shiga wuta in ma shiga aljanna manzon Allah ya ce mishi man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu bayyawa Allah shirka yana kan tauhidi tare da la ilaha illallah ya rayu ma'ana da aiki to wannan dan aljanna ne wa man mata yushrik billahi shay'an dakhala nar shi kuma wanda ya mutu yana shirka ga Allah madaukakin sarki shi kuma dan wuta ne Allah tsare mu da shiga wuta dan wa ta kace dai tauhidi yana karkashin rukuni na farko daga cikin rukunin imani shine al-imanu billah sannan tauhidi malamai sun raba shi gida uku wasu kuma sun raba shi gida hudu malamai sun raba shi gida uku a mafi yawan mafi mafi yawan maganganun da malamai suke hudi da akwai tauhidin rububiyya kai kudirin cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci dukkanin halittu shi yake arzuka su shi yake jujjuya lamarrukan su gabaki daya sannan kuma da akwai tauhidul uluhiyya shine kai imani da cewa dukkanin dangi na ibada ta hada da ta aiki ta zuciya da ta waje ga baki daya Allah kaɗai ya cancanta kuma dukkanin ibada da ake wa wanda ba Allah ba ƙari batatta ce sai kuma tauhidi na asma wa sifat ka yi imani da cewa Allah yana da sunaye masu kyau matsaukaka kuma yana da sifofi masu kyau matsaukaka ka yi imani da wannan wasu malamai suna ƙarawa a karan harko su ce al'imanu bi wujudullah ka yi imani da akwai samuwa Allah wanda a yau ne ake samu mushirkai na ƙarshen ƙarshen mulhidai wanda suke cewa babu Allah har ka ga wannan aƙida ana sata a cikin matar daga cikin matar inda ake koya 'ya'yan musulmi haka ga an samu wani malami yana neman gwadawa ɗalibai eh haka ne a cikin falsafa wajen da ake cewa yin shakka ko barin yin shakka mecece shakka shakka ita take sa ka ka sami ilimi haka ga wani malami yana gwada shi ya yi imani da haka haka ji ɗalibai suna cewa alkul umma da akwai mushe kaza mushe kaza shi yake cewa bai ba imani da akwai Allah wannan musiba ce wallahi ya kamata a gyara wannan bangaren shi yasa nasiha zuwa ga magabata su yi kokari bangaren wannan ma da a dinga sa masu addini daman tun karan harko malaman musulunci da suka nakalto falsafa suka tarjama ta zuwa ga larabci suka lazamta cewa wanda zai yi bayani akan ta dole ya zamto malamin aqida shi yasa har yau jami'o'i na musulunci na duniya na kasashe na musulmi wa'inda suke koya ta malaman musulunci ne malaman musulunci ma malaman da suka karanci aqida Allah kiyaye Allah taimaka Allah sanya alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sanya shi cikin mizan na hasanat umma abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana muna roƙon Allah maɗaukin sarki dukkanin mai bukatu na alkhairi Allah biya mishi bukatunsu da akwai wani ɗan uwa wanda yana daga cikin masu ƙoƙari wajen taimakawa da hawa da ci gaba al'amurka na musulunci ya nemi a sanya shi cikin addu'a ɗan uwa yi ƙoƙarin kama mishi a sanya shi cikin addu'a Allah biya mishi bukatun shi na alkhairi mu ma gabaki ɗayan mu Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk wani abu na sharri wanda yake neman tunkarar mu Allah ture mana shi wannan ƙasa tamu musibin da muke ciki da wahalhalun da muke ciki na rayuwa rashin kuɗi matsaloli na tsadar rayuwa matsaloli na tsadar rayuwa da wahalhalu da hali na ɗarɗar kowa yana tunanin anya ba hijira ba zan yi wani kuma yana tunanin anya ba ƙauyen mu zan koma in hara noma ko makamantan haka Allah maɗaukin sarki ya ba mu mahuta Allah ya canza mana da abin da ya yi alkhairi Allah kiyaye mana wannan ƙasa tamu Allah haɗa shugabanninmu gabaki da akan abin da yake alkhairi ne ga musulmi da musulunci ga abin da yake alkhairi ne ga 'yan ƙasa Allah kare mana dukkanin waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da zaman lahiya a cikin ƙasa Allah kare su Allah ƙara musu ɗaukaka Allah muna ɗanka ya Allah Allah ka kare mana samarinmu su fahimci addini da tarbiyya su yi aiki da ita Allah muna ɗanka ya Allah malamai wanda suka rasu Allah ji kansu Allah rahamce su Allah gafarta musu wanda suke nan da rai Allah ya kare su Allah ƙara musu lafiya Allah ƙara ma albarka rayuwarsu albarka Allah muna roƙonka ya Allah dukkanin musulmi Allah ka tabbatar da mu akan abin da yake na alkhairi ne yan uwanmu wanda suke cikin wannan ƙasa ta Filistin suna cikin hali wanda he a hankali ana kashe su ana korarsu ana so a ɓace musu ƙasarsu gabaki ɗaya ƙarshe shine manuwa ta ƙarshe Allah kama musu Allah agaza musu ban mu da abin da muka mallaka sai dai mu sanya su cikin addu'a Allah muna ɗauka Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة